سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa wanda muna nan cikin kitabun talaq za mu tashi kan babi na shida. ƙarƙashin wannan kitabin ma ja a filhakamai abinda ya zo game da mutane biyu da ake ba su damar yanke hukunci da raba gardama ko sasanta ta tsakanin ma'aurata Allah madaukin sarki ya yi umarni cewa in alamu na saɓani alamun saɓani ko saɓani ya bijiro ko rashin biyayya daga mace to a yi mata wa'azi a faɗakar da ita in wannan bai yi ba a ƙaurace mata a nuna mata fushi kan abin da take yi ba tare da an ƙaurace wa mahallinta ba in wannan bai yi ba ta kai ga duka na ladabtarwa in sun in ta gyara to shi kenan sai a gyara mata ita ma kar kuma a cutar da ita amma tare duk waɗannan matakan in ba su yi amfani ba saɓanin ya yi tsanani to shi ne matsalar wannan babin ke zuwa a tura wato masu hukumci a ɓangaren matar da shi mijin don su duba abin da ke gudana tsakaninsu su ma'auratan idan mai gyaruwa ne su gyara shi in kuma ba mai gyaruwa ba ne su raba auren حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع والاجتماع إمام يحيى daga Malik cewa wato ya samu labari ya samu labari anna Ali ibn Abi Talib cewa Ali ibn Abi Talib ƙala fil hakamaini ya faɗa game da mutane biyu masu hukumci ɗin nan allazai ne ƙala Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗe su da ya ce wa in hiftum idan kun ji tsoron shiƙaƙa bai nihima tsananin saɓani da ke tsakaninsu shiƙaƙ saɓani mai tsanani kenan wato an yi saɓani cewa daga menene wato asalinsa ko dai ya zama daga shukka tsanani kenan ko mashakka wato tsanani saboda kowa yana ƙoƙarin tsananta wa ɗan uwansa ko kuma daga shikun wato shine gefe kowa yana ta ƙoƙarin ƙarfafa gefensa ko dai daga mashakka ne wato tsanani saboda kowa ya kai matakin da sha'aninsa ya tsananta wa ɗan uwansa ko kuma jayayyar ta sa kowa ba ƙoƙarin wa ɗan'uwansa adalci yake ba komawa gefensa kawai yake yana karfafa gefensa to idan kun ji tsoron tsananin saɓanin da ke tsakaninsu faɓasu hakaman min ahalihi to ku aiki ko ku tada ko ku tura wani mai hukumci min ahalihi daga mutanensa shi mijin kenan wa hakaman min ahaliha sannan wani mai hukumci daga mutanenta domin su je su duba su tattauna da ainihin su mazan da mijin da matar a in yuri da islahan idan sun yi nufin kyautatawa sasantawa yiwa fikila bai na mato Allah zai daidaita tsakaninsu zuwa ga yin abin da ya dace ko sasantawar ko kuma rabawar haka masu tafsirin suka ce ba wai ana nufin da'iman Allah zai daidaita su su daidaita su shirya abin ba a Allah zai ba su dacewa da yin abin da ya fi maslaha ko a raba ɗin ko a zauna ko kuma a haɗa abin da ake so shine kada wani ya zama ya goyi bayan nasa kawai don nasa ne ba tare da duba gaskiyar al'amari ba kowa ya zama manufarsa adalci a cikin tattaunawar da kuma yi wa na ɗaya gefen kada na ɓangaren namiji ya zama yana ƙarfafar nasa ko kuma ɗan ɓangaren mace yana ƙoƙarin ƙarfafar ɓangarenta ba tare da lura da yin adalci ga ɓangaren miji ba to shi ne in sun so kyautatawa su gyara to Allah zai daidaita su da yin abin da yake shi ne mafifici imma sasanta abin a koma a zauna ko kuma rabawa in sun riski cewa sasantan ba zai yiwu ba inna la kana aliman khabira lalle Allah ya kasance masani khabiran ko masanin sirri duka ya san komai da komai bayyane da boye to sai na ali yake cewa inna ilaihima lalle su hakamai ne din su masu hukuncin wato innal furqata ilaihima shine asalin maganar innal furqata bainahuma wal ijtima ilaihima lalle wato rabawa tsakanin ma'auratan da kuma haɗawa ilaihima duka damar su ce haƙƙinsu ne ma'ana ba sai sun waiwaici ko sun nemi shawara ta su ma'auratan ba in sun ga cewa daga dukkanin tattaunawa da suka yi da kowanne suka fuskanci cewa sasantuwar saɓanin abin ya ɓaci sosai zai wuya su ci gaba da zama a haka zaman ya zama mai ma'ana to in sun yanke cewa sun raba auren to dole ne auren ya rabu ko da su ba hakan suka so ba hakanan in ba su raba ba suka bar shi haka to auren yana nan yadda suka sulunta suka hada sai dai in shi miji ya ce ya sake ta daga ra'ayin kansa ba da hukuncinsu ba to wani kuma ko da sun ce ba su yadda da ya sakinsa ba tun da dama ko ba saɓani yana da haƙƙin yin haka to ko da suna son sasantawar shi in ya ce ya sake ta ya haƙura bai da suka yi amma in har ba hakan ya yi ba don zama da aka yi na wannan sasanton in ba su raba ba auren yana nan in sun bar auren a bisa haduwa to auren yana nan makasudi dai za su iya raba auren in sun fuskanci cewa rabawar ita ce maslaha sun ga babu alamun cewa za a sasanta kuma ka san ai alkali misali ai an ba alkali damar raba aure saboda wasu dalilai kamar gaza ciyarwa ko kuma idrar cutarwa ga matar da wasu sababai da dama to su ma waɗannan sun zama kamar irin matsayin da aka ba alkali idan ya cancanta da ya haka ɗin in yayi to ba sai da lamun cewar shi mijin ba ko ya so ko kada ya so in sun yanke hukunci ya tabbata shi ne ma'anar innal furqata bainahuma wal ijtima'a ilaihima wato rabawa tsakanin ma'auratan ko hada su barin su a hade damar su ce haƙin su ne qala malik imam malik yace وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم wannan shine mafi kyau daga abin da naji na maganganun malamai wato min alil ilmi daga wurin malamin abota sani wato naji maganganu da yawa amma dai wannan magana ita ce tafi kyau cikin duk abin da naji annal hakamaini yajuzu qawluhuma cewa mahukunta biyun na ɓangaren miji da na ɓangaren mata ya juzu ƙauluhuma e, maganarsu tana zartuwa ba tana halatta ba tana zartuwa yawa ya juzu mana yanfuzu tana zartuwa yawa in sun faɗa to ta zauna in sun hukuncin kama alƙali ne ya yi wani ba zai ce a'a don me za su yi haka ba bainar rajuli wa mar'atihi tsakanin miji da mutum da matarsa fil furqati wal ijtima a wajen rabuwa rabawa ko kuma hadawa wannan shine abin da Imam Malik ya zaba da wasu malaman da yawa wasu malaman sun faɗi cewa a'a za dai su iyakar kokarin su ne wajen raba sasantawa amma maganar raba auren to sai da sai da yawun mijin amma dai wannan magana ta farko ita ce ta fi ƙarfi saboda ai sai da saɓani ya yi tsanani hanyoyin sasanto suka gagara to in ba ta daffole irin wannan misali a ce ko da ƙarfi na hukumci ko a kotu ko a hakamai ne ɗin to za a iya samun cutarwa mijin ya ƙi sakinta kuma ya zamanto akwai idarar ko ba haka ba yauwa idan aka ce duk ma yadda abin yake ba su isa su raba auren ba sai dai shi sai inda yardarsa ko umarninsa to zai iya zama kuma bai da adalci kuma ba a shawo kan wannan ƙabiyar ba zahiri dai kawai rabawar ita ce maslaha na Allah ya shi kuma shi kuma bai nufin ya yi adalci ba a abin ana samu da yawa kaga idarari cutarwa ta auku da yawa waliyan mace sun yi sun yi an yi da mutum ɗin ya yi adalci a roƙe shi girma da arziki cewa ya saki matar amma ba zai yi ba sai ya wahalar matuƙa to kaga irin wannan shi yasa shari'a ta ba da dama alkali idan ya karanci cewa idararin ya kai to ya iya raba aure to su ma hakamai ne din kamar haka aka ba su dama Allahu alam shi musulunci kullum abin da yake dubawa shine kada a bari wani saboda mu'amala ko ta aure ko ta wace irin kowace irin mu'amala a samu cutuwa ko tutarwa la darara wa la dirar hadisi ne kuma ka'ida ce fiqhiyya shar'iyya yawa babu anin cutarwa babu kuma kyale cutar juna su dinga aukuwa dole a tsaye da abu kan wani haddi zaka tarar da wa'ansu ma'auratan shekara da shekaru suna zaune amma cutar juna kawai suke sun ƙi rabuwa kuma sun ƙi haɗuwa saboda waɗansu irin mutane ne ko halittu ne juyayyu da ba san ma'anin rayuwa ko addini ba domin sanin akwai ire-iren waɗannan shari'a ta tanadi irin waɗannan abubuwa amma mutum ne wanda yake da daidaitaccen hankali da fahimta ko adalci ai idan abu ya tsanani to sai ya sauƙaƙa ba zai ba da wahala ba to wannan matsalar kenan kuma wannan muka duba za mu ga cewa ashe wato matakan da shari'a ta musulunci ta ɗauka wajen gyara ko sasanta matsalolin aure yana da muhimmanci a bisu kamar da muka ambata da farko gargadi da nasiha ƙauracewa ladabtarwa da duka har a kai ga kuma zaman wakilai da waliyai ɗin irin wannan don kada mutane su dinga yin sake ta ci barkata daga muhawara ta kalmomi kaɗan a ce jeki an sake ki ko kuma ta ce ka sake ni ko in kai ɗan halal ne haka wani jafa'i don kar a dinga yin haka shi kuma zafin wannan ya sa ya ce to an sake kin sai mi to irin wani abubuwan duka Allah ta'ala baya son bayan su gudana akan haka Allah samu dace sai babi na gaba yaminin rajuli bi talaki malam yanke rantsuwar namiji ko miji akan sakin abin da bai aura ba wato mutum ne wata magana ya faɗa amma yana son ya karfafe ta sai ya ce in bai yi kaza ba to duk wata matar ma da zai aura nan gaba sakakkiya ce in bai yi abu kaza ba sai ya yi abu kaza in kuma bai yi ba to shi kenan duk matar da zai aura nan gaba sakakkiya ce zai iya cewa matarsa sakakkiya ce wacce yake da ita yanzu to wani matsala ce daban tunda yana da aurenta amma nan matar da bai aura ba ya yi ta'alikin saki kuma shi ma kashi biyu ne ana iya yin sa haka ba tare an ta'allaka shi da wani abu ba ya ce ba zai yi aure ba ba zai ƙara aure ba kuma ma shi nan ya faɗa in ma ya ƙara auren wata mata to sakakkiya ce kawai saboda haka shi da ya riga ya yi wani duk wata matar da za a ɗaura masa aure da ita nan gaba to sakakkiya ce ko kuma in bai yi kaza ba matar da zai aura nan gaba sakakkiya take to shin wannan ta'alikin na sake a jingina shi ko a rataya shi da wani abu nan gaba ko ba macin ba da bai aura ba zai inganta zai tasiri ko ba zai yi ba tunda dai bai riga ya aure ta ba in matar da yake rike da aurenta ne yanzu wannan zai zartu tunda ya mallaki ismar to idan ya yi talikin sakin da wani abu kuma ya yi hinsi matar sai ta saku ya ce in bai yi kaza ba matarsa ta saku ko bai yin ba a daidai lokacin da ya haddade to kaga matar tasa za ta saku ba ruwan kowa shi ne ya faɗa to amma magana da ake anan bai riga ya aura ba amma ya ce duk mata da zai wato aura ko kuma wata mata ya ayyana to duka dai menene hukuncin wannan fa ta saniya ya an malikin annahu balagahu imamu yahaya ya ce malik wato ya faɗa masa cewa ya samu labari anna umar min al-khattab wa abdullahi ibn umar wa abdullahi ibn mas'ud wa salim ibn abdullah wa al-qasim ibn muhammad wa ibn shihab wa sulaiman ibn yasar kanu yaqulun idza halafa ar-rajulu bi talaqi al-mar'ati qabla an yankihaha thumma asima inna zalika lazimun lahu idza nakahaha wai maliki ya samu labari cewa umar ɗan haɗab dabla ɗan umar dabla ɗan mas'ud wayannan duka sahabbai ne sanannu duka sannan da tabi'ai da yawa kamar haka salim ɗan abdullah ɗan umar ƙasim ɗan muhammad ɗan abubakar siddiq sannan ibn shihab az-zuhri san sulaiman ibn yasar duka waɗannan tabi'ai ne kanu ya ƙulun duk waɗannan suna cewa ya za halafar rajulu idan mutum ya rantse rantsewa a nan ba wai rantsewa da Allah ake nufi ba a mutum ya takarkara ko ya karfafa wata magana da yake yi ne yawwa bida lakil mar'ati akan sakin wata mata kabla an yanki ha kafin ya aure ta sun ma'asima sannan ya yi laifi wato ma na bai cika rantsuwar tasa ba ya ce in bai yi kaza ba in bai yi kaza ba misali to duk matar da zai aura nan gaba ko kuma wance idan ya aure ta sakakkiya ce kaga ai zai faɗi wannan ne don ya karfafa maganarsa cewa lalle zai yi ɗin misali ko in bai yi kaza ba duka dai dama irin wannan kashi fuska biyu ne zan yi ko ba zan yi ba ko da rantsuwan ma da ake da Allah wallahi la'af'alanna ko kuma wallahi la'af'alu misali to kowanne da ya ce ba zan yi kaza ba in kuma har na yi to matar da zan aura duka nan gaba sakakkiya ce ko kuma wance ina aure ta ko wata duk matar da ke garin na ina aura sakakkiya ce ko kuma in ban yi kaza ba duka dai to ina zalika lazimun lahu suka ce wannan ya kama shi tasirin wannan togewar jingina maganar tasa da ya karfafa da sakin wannan mata to in ya aure ta ya lazamce shi ya zana kaha in ya aure ta in ya ayyana matar ko ya ayyana kabilar ko garin ko jinsin ba wai duk matan duniya ya ce ba a ya ce duk wata mace a garin nan ko daga kabilar hausawa ko fulani ko larabawa ko daga ya ayyana dai kuma ya ayyana sunanta misali ko wani gida suka ce wannan zai lazimce shi in ya aure ta ko ya manta sai a tuna masa a ce akwai lokacin da ka daddage ka ce wai duk wata mata a garin nan da za ka aura to sakakkiya take in har ba ka yi kaza ba kuma lokacin da ka yanke din ya wuce ba ka yin ba to yanzu abin ya dawo kanka wani mata da ka aura yanzu ba matarka ba ce haka suka ce duk da sanda yin bai aure ta ba tama in ya aure ta wannan talikin zai tasiri a kansu tama wannan ra'ayi ne na waɗansu malaman kamar shi maliki da waɗansu amma jimhur ba su tafi akan wannan ba saboda mutum baya mallakar sakin matar da ba matarsa ba yadda mutum ba zai iya sakar matar wani ba sakin ya auku sai matar da yake da ita a lokacin hakanan ba zai tanadi ko ya rigakafi in zai daidai a ce rigakafi wato mana ya tanadi sakin tun bai auri matar ba wani abu ne da ba zai inganta ba haka jumhur suka tafi a kai kuma shine masabi mafi karfi وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول fi man qala kullu imra'atin ankihuha fa hiya dalikun innahu idza lam yusammi qabilatan aw imra'atan bi ainiha fala shay'a alayhi imam yahya yake cewa daga malik cewa nan ma yace ya samu labari cewa abdullahi dan mas'ud ya kasance yana cewa game da wanda yace kullu mar'atin ankiha duk wata matar da zan aura fa hiya dalikun to sakakkiya ce kaga anan yace innahu lalle shi idza lam yusammi qabilatan in bai ambata kabilar da yake nufi ba ai mura'atan ko matar da yake nufi ba bi ainiha wato ta kamaimai wala shi alai to ba komai a kansa wannan ta'alikin ba zai tasiri a kansa ba saboda shiga cikin kunci da zai dan sai a ce kenan ba shi kan magana aure ta wuce shi ba zai taba sake aure ba komai bukata wanda kuma ta yiwu matar da yake da ita ko matan da yake da su duk su mace su mutu ya zama yana bukatar aure ko da yake inda ne za a iya samun sadaka ko ko kuma wani ba shi auren kuyanga da kuma in ma kuyanga ce kaga aure ne sai dai in ya mallaki baiwa ya mai da ita sadaka wannan ko ba aure ba ne wani zai halatta amma bai da wadata kuma ko babu wani wanda zai tausaya masa ya bashi kyautar baiwa da zai mallaka kaga zai shiga al'anat saboda haka kuma nan ya rufe gaba daya to shari'a ba za ta yadda da shiga cikin wannan kuncin mai tsanani ba amma da alaikum fi dini min haraj amma dai kamar da muka ji ita kanta wancan mas'ala din ko da ma ya ayyana din sahihin dai ko kuma zance mafi karfi dai shine tunda bai mallaki isma ba to baya mallakar saki tunda bai mallaki isma ba baya mallakar saki haka ibn abdul barri ya ambata da sauran wasu da suka yi sharhi kala malikun maliki ya ce wa za a sanu ma samitu wannan shine abu mafi kyau daga manganu da naji wannan ya nuna cewa duk inda ya ce a sanu ma samitu ya ji manganu da yawa to amma wato yakan zaɓi abin da yake gani shi ya fi gamsar da shi to amma ba dole ne ya zama kuma bisa haƙiƙa ko a asali cewa wannan ɗin shi ya fi a dukkanin al'umma ba ya zama lokaci abin da yakan zaɓa sai zama mazhabinsa ne da wanda suka yi muwafaka da shi akan wani matsala amma za ka iya samun kuma waɗanda suke da sauran maganganun ko wata daga cikin maganganun sun fi dacewa da dalilai to irin wannan ɗin matsalar ita ce wato ma'ana cewa saki mu'allaki wanda wato aka rataya shi da wani abu kafin a auri mace to ba zai zo ya tasiri bayan an aure ta ba ta da sanda aka yi ba a mallaki ismarta ba قال مالك في الرجل في الرجل يقول لامرأته أنت طلاق وكل امرأة أنكوها فهي طالق وماله صدقة إن, إن لم يفعل كذا وكذا فهنسا مالك ya faɗa game da mutum ne ya ce wa matarsa an tiɗalaku ke saki cewa ta sakakkiya ce sukan ce an tiɗalaku amma asali an tiɗalikun ne yawa amma dai majalisa suna faɗin wannan anti at-talaq ke sakakkiya ce wa kullum ra'atin an kiwa fa hiya dalikun kuma duk matar da zan aura nan gaba sakakkiya ce wa malu sadaqatun yace dukiyar sama kuma duk sadaka ce zai bada ita illa mai fa'al kaza wa kaza in dai bai kaza da kaza ba kaga wannan yamin din kenan wato ya ta karkara ya karfafi abin ba sai ya ce wallahi kaza a ana nufin ya dai karfafi zancensa da faɗin wa'annan abubuwan fahanisa kuma sai kasa cika abin da ya faɗa ɗin bai yi ba a lokacin abin ya wuce ko iko ko damar yin abin ko lokacin da ya yanke na yin abu ya ce nan da gobe ko nan da sati ko nan da wata ko nan da baɗi amma duk lokacin da ya haddade din ya riga har ya wuce bai yi ba shine fa hanisa sai magana tasa ta kariye rantsuwar tasa ko ya kariye bai cika ba kala imam malik yace amma nisa'uhu fa talaqun amma matarsa ko matansa to wannan kan sake ne ma'ana sakakku ne eh a wani wata nuskar faɗulukun ɗulukun sun zama sakakku jama ɗalikin ko? to tunda su ya riga ya mallaki isma su to yana da hukunci a kansu sakinsu ya tabbata wa amma yawa kama kala kamar da ya ce wa ma ƙauluhu kullum ra'atin an kyau ha fahiyar ɗalikun amma faɗinsa cewa duk wata matar da zan aura to sakakkiya ce to fa innahu idza lam yusammi mar'atan bi ainiha to shi in bai ambata sunan wata mace wata mace ta kamaimai ba aw qabilatan ko kuma wata kabila aw ardan ko kuma wata ƙasa aw nahwa haza ko wani abu mai kama da wannan dai na togewa ya bar abin a sake kawai kaman ya faɗa ne a matan duniya duka falaisa ya zama hozalika to wannan ba zai lazamce shi ba kamar yadda wato ibn mas'ud aka rawato ya faɗa wancan asarin saboda gudun faɗawa cikin harat kunci waje ta zawaj ma sha'a ya wuri abin da ya so musamman matan da matansa da yake da su a hannu sun tafi sai dai irin wannan ba za a ce kuma saki ne mai haramtawa ba kaga zai iya mai da matar misali a irin wannan amma dai saki ɗaya auku wa amma maluhu faje ta sadak bi sulusi amma dukiyarsa da ya ce ta zama sadaka duka zai ba da ita sadaka to ya ba da sulusi kabu dan malik radiyallahu anhu da ya sanya dukiyarsa a matsayin sadaka don gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a kan tuba da Allah ya masa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya ba da sulusi kawai ya isa shi ma saboda gudun fadawa cikin kunci abin da ya da wannan babin yake fada shine in mutum ya ya furta ya ce wato matar da zai aura nan gaba sakakkiya ce ko ya ta'allaka abin da aikata wani abu ko rashin aikata shi ko haka kuran ya faɗa to shi ma malik yana ganin in ya ayyana matar ko ƙabilarta ko garinta abin da ke nuna ba wai yana nufin duk matan duniya ba to wannan talikin yana nan ya aure ta sakin ya auku sai dai ya sake wani auren sai dai in cewa ya duk sanda ya aure sigar da ke nuna maimaitawa da sai a dinga daurawa yana kuncewa ka gaba da aka iya amma dai duwa ina masahil din wato masu rauni ne yawa auren ta haƙiƙi ko mu haƙiƙai cewa duk wanda bai mallaki aure ba baya mallakar sake kamar da mai mallaki bawa ba ba zai mallaki yantawa ba kuma yana da sababinsa a shari'ance to sababi na farko shine mallakar ismar aure din amma dai ko da wurin imam malik din idan har yayi umumi cewa duk matar zai aura ba ta da ya kayyade ba wannan ba zai tasiri ba ba zai lazamce shi ba sai babi na gaba ajalul lazi la ya masumra atau tsawon lokaci da ake jinkirtarwa ko a ba da uzuri ga wanda baya iya kusantar matarsa ya auri mata to amma kuma sai wani dalili ya sa bai iya saduwa da ita ba to wani lokaci za a bashi حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول daga yahaya daga malik daga ibn shihab daga sai dan musayyib annahu kana yaqul sai dan musayyib yakan ce man tazawwaja imra'atan falam yasadi an yamassaha wanda ya auri wata mata amma bai samu ikon saduwa da ita ba ya samu abin da ake kira etiradi wato lafiyarsa ta ɗauke wadda da ba haka yake ba wani abin ya bijiro masa dalilai da dama suna jawo haka to bai iya taɓa ta ba fa inna hu yudrabu lahu ajalun sanatan to ana sanya masa lokaci na ya nemi magani a gani ko zai warke lafiyarsa ta dawo yudrabu lahu ajalun sanatan ko kuma ajalu sanatin yawa ajalun aka ce yudrabu lahu ajalun to sai a sanya sanatan tamyizan ko yawa in kuma aka ce ajalu sanatin kaga ya zama mudaf da mudafin ilai ajalu sanatin to duka dai ma'ana ɗaya ce za a sanya masa tsawon lokaci na shekara guda wayan masa in ya samu ikon taɓa ta kafin ƙarewar shekara to shi kenan auren sai ci gaba wai la'in ba haka ba furrika huma sai a raba tsakaninsu in matar ta nemi haka ba dole ne shar'an a raba su ɗin ba amma dai in ta, nemi haka to ko da bai so saboda gudun cutar, cutar wata sai a raba auren wadda sani an malikin ana wasu alam na shahabin matayu da rabu lahul ajalu amin yaumi yabni biha amin yaumi turafi'uhu ila sultan fakala bal min yaumi turafi'uhu ila sultan maliki ya faɗa wa ibn shihab wato yahya ibn yahya al-laysi yace maliki ya faɗa min annabi sallallahu alaihi shihab cewa ya tambayi ibn shihab az-zuhri malamin sa yace to mata yuzrabu lahu al-ajalu yaushe za a sanya masa ajali na tsawon shekara guda din amin yawmi yabni biha ana nufi daga ranar da ya tare da ita ta bayyana cewa yana da wannan darura an min yawmi turafi'uhu ila sultan ko kuma a daga ranar da ta kai shi kara ne zuwa ga sarki wato alkali murafa'a kai kara kenan murafa'at e kararraki to daga ranar farko ne da larura ta taso masa ko kuwa ta yi haƙuri zuwa lokaci har abin ya kai ta ga kosawa da korafi ta kai gaban alkali cewa ya shiga zancen wanne ne daga yaushe za a fara lissafin shekara guda aga tana yiwuwa kafin ta kai korafin ko karar an ci watanni ana haƙuri ana kara misali ana tsammani abin ko zai sauwaka to kaga idan daga wannan lokacin ne na tarewa kaga sai a ƙara wata uku aka ce sai a ƙara watanni tara kenan ko yawwa kama an ka ce daga ranar da ta kai ƙaran ne to ko ta shekara kenan tana haƙuri ko rabin shekara to wannan ya tafi sasakai haka yawwa saboda haka daga lokacin ne alƙali zai ce ta yi haƙuri a ce zuwa shekara guda yanayi magani in ya warke to in bai warke ba da dama ta kosa ko kuma ta yi korafi don ta bukaci a raba su a raba su in kuma kannan wani abu ya sa wasu uzurori sun same ta da take ganin ta rabu da shi ɗin ma ko da don gurin zama da abinci da wasu dalilai saboda canja wurin ne ba ta bukaci wannan ba shi kenan sai zauna a ga abin da Allah zai wannan dai haƙƙinta ne yawwa in ta so sai a raba auren in ba ta so ba kuma shi kenan kamar dai wanda ya gaza ciyarwa ne in matar ta nemi lalle cewa ko dai ya tsayu a bisa ciyar da ita gwargwado mafi karanci na haƙƙinta na ciyarwa ko kuma ya rabu da ita wato a sake ta to in ya kasa ba da adana na ciyarwa mafi kankanta da za a ce ta isa in ya kasa wannan in ta zaɓi a raba su a raba su kuma ya ce a shi kenan a bari haka nan har Allah ya hore masa ko kuma ita za ta yi aiki ko wani abu a ci gaba da zama haka tana so ta ci gaba da zama da shi ko saboda 'ya'yanta ta kula da su to sai a yi hakan haƙinta ne dai wanda akwai irin wannan da yawa a wannan zamani wanda za ka ga wani mijin abinda matar take yi a gidan ya fi abinda shi mijin yake yi da yawa tama dai larura da yanayin ya sa sukan zaɓi su yi haƙuri kawai lallaba da hakan allah sauƙa min abubuwa sun canja da yawa an bar asali an koma saɓanin asali kuma wannan sai ya sakwarkwata abubuwa da yawa kuma haka ba kwarjini maza ya tafi ko da ke ba wannan ne kadai dalilin da ya jawo hakan ba amma wannan yana ɗaya daga ciki yadda duk aka ce mutum baya iya wa ainihin bukatu na darura na iyalansa da haja muhimma ba a maganan tahsinat ko kamaliyat to dole wasu abubuwan sai da a yi haƙuri da su kawai to lokaci kuma saboda wasu dalilan na daban har waɗanda ma suka samu wannan ɗin to an yaƙe su ta wasu fuskokin kuma sun raina alƙadarin mazaje to daidai abubuwan na faruwa wala'al ƙala malikun maliki ya ce fa'amman da zai ƙadmar samar atahu to amma mutumin da ya riga ya taɓa matarsa da ya aure tan da lafiyarsa ya sadu da ita kuma sai sun zauna zuwa wani lokaci sun ma'atara da ana sannan kuma sai ya gajiya ya gaza a barinta itirad din shine bijirowar abu bayan da ba haka ba haka yake ba shine ma'ana itiradi to fa inni lam asma asma annahu yudrabu lahu ajal malik yace ni ban ji cewa ana za a yi masa wani ajali ba shekara guda ko wani amurka kama da ka wala faraku bai na ko ba za a raba tsakaninsu ba to ya zama wannan ya zama musiba kenan da ta same ta to amma wannan shi ma zance ne wanda ke ba mai karfi ba abin da ake dubawa kawai shi ne kada ya zama wato matar ta shiga cikin darar cikin kunci idan har ta kuntata ta yi koka ta yi korafi kuma shi larura tasa tana nan to lallai ne za a iya ba ta kuri zuwa ɗan lokaci za ta iya jurewa amma idan ta koka da yawa ta korafi to lallai ya zama lallai a raba su saboda gudun kar ta fada cikin sabon Allah tun da aika ga misali wanda ya rantse rantsuwar ila'i wata nawa aka bashi yawa wata hudu in sun wuce matar ta yi korafi to sa ce ya dawo in bai dawo ba ya ci gaba da kauracewar ana iya datsaura in ta nemi haka yawa hakanan wanda ya kasa ciyarwa mafi karancin abin da zai iya rike ta da shi ya kasa ko ya kasa ba da matsuguni ya kasa misali an yi aure ana zaune ko kuma ma an yi sabon aure amma dai a zo a tare gaba ɗaya kullum su alkawari ake gida ne ba a samu ba gida ne ba a samu ba ta ba gidan zinari ko wani abu gida kasan ba ko guri matsuguni koya yake ba za ka iya tanada sabu ko baka tanade shi ba aka yi aure to kaga idan aka yi wani haddi a ce kai wannan ba mijin aure ba ne in ta nemi haka ta nemi a raba su a raba auren sai alkawari yake yi ana shafe lokaci an kasa samun wurin zama to in ta nemi a raba tun da abin ya gagara sai a raba ko kuma ya zaunar da ita a wani wuri wanda akwai wulakanci kaskanci da rashin sutura akwai yasarwa abinda ba za ta iya jurarsa ba kuma duk wanda ya gani ba zai ya san cewa akwai zilla ya kasa canja duk waɗannan abubuwan da za su samu ci ta shiga cikin kunci mai tsanani malamai sun ce idan ta yi korafi alkali ya yi nazari ya bincika ya neme shi ya tantance abubuwa da shaidu da komai ko irin shahadatu sama in ma babu shaida irin ta a ce adlaini amma shaidar labarin da ya yadu shine shahadatu sama duka ana da wannan to alƙali zai dogara da wannan in daraɗin ya tabbata kuma ta nemi a raba a raba to kaga wannan ai duka mai shari'a take nufi tabbatar da ladarra wa ladirar ko yawa a sha'anin ibada ma abubuwa da suke na bautar Allah Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj yawa ko dake wannan ya haɗe komai da komai to ya za a ce mace la'alla da kuruciyarta da ganiyarta la'alla kuma tana da irin ɗabi'a ta buƙatuwa zuwa ga namiji amma a ce mijinta saboda Allah ya jarrabe shi da darura kuma Allah bai sa ya warke ba a ce wannan musiba ce da ta same shi ba wai maganin ma a ce ta yi haƙuri shekara guda ba a wannan na wace aka yi sabon aure ne bisa bayanin kenan amma wace dama ana zaune hakan ta faru to ba ta da damar korafi a yanke auren suka ce wannan sai in ta zama babu darar a ciki akwai waɗanda suke su matan misali kamar yadda yake a mazan ma akwai wanda shi zai iya zama ma ba auren ma gaba ɗaya ko za ta iya zama